الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيك بدأ كراتم للتافي من سنة الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم نبى مالمي أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن واحد القحطاني مؤلف littafin hisnul muslim Allah ta'ala ya jikan shi da rahama cikin littafin malam yana mana bayani akan abin da ya shafi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati malam ya mana bayani akan dalilai da suka zo wajen yi wa umarni wajen wato umarni da yi wa annabi sallallahu alaihi salati da kuma falalar yi wa annabi sallallahu alaihi salati yanzu kuma ya fara mana bayani akan guraren da ake so mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati daga cikin mun ce idan har mutum ya ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam an ce muhammadu rasulullah to ya masa ya masa salati yau za mu tashi a gaba da mala yake cewa as-sadisu ashar wato guri na goma sha shida as-salatu ala nabi sallallahu yawmul juma'a wato yi wa annabi sallallahu salati a yini na juma'a wato yini na juma'a yini ne wanda yake cike da alkhairai to amma yawanci mutane a rafkane suke da shi ta ka samu yinin juma'a da ya kamata mutum ya keɓance shi da yi wa annabi sassalam salatu ba ina alhamis ashir afwan to na goma sha biyar salatu ala nabi sassalam inda ziyarati qabr yi wa annabi sassalam salati lokacin da mutum ya je mai kabarinsa yau idan ka je madina ka je ziyara makabarin shi to ana so ka mishi salati an abdullahi bin dinar rahimahullah daga abdullahi dan dinar Allah masa rahama qala yace ra'aytu abdullahi bin umar يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر yace naga abdullahi dan umar yana tsayawa a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salati haka a kabarin umar ma da abubakar da umar kenan an je madina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam iya abin da zaka masa kenan an gane kai mishi salati ba ka roƙe shi ba wallahi akwai da suke roƙonsa su juya ya rasulallah rasulallah ba a roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya kai ku Madina idan ka je Madina zaka ga dukka ke waye masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ke da amma santar kabarin sa zuwa kusura alkibla duk sai aka ji asarin fa me yasa wai zafi rana hana mutane zama suna fuskantar gurin suna addu'a amma duk da haka za ka ga mutum in ya shiga ya fito sai ya fito wajen masallacin sai ka ga ya juya ya fuskanci kabarin annabi sosai ya daga hannu yana ta addu'a Allah duk ayyuka suka zo da umarni da yi wa addu'a yin addu'a da duk hadisai wa suka ce a roƙa Allah Allah shine yace ud'uni astajib lakum shine yace idza sa'alaka ibadi عني يتي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا to da haka Allah ake roko babu wani dalili da yazo ya nuna cewa a roki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka akwai jahilai da suke roko Annabi sallallahu alaihi wasallam عن نافع رحمه الله أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد wato daga nafi' Allah mishi rama yake cewa Abdullah dan Umar ya kasance idan ya dawo daga Bilaguro dakhala al-masjid sai ya shiga masallaci in ya shiga masallaci me yake yi sallaci raka biyu yana daga cikin sunna in ka dawo a Bilaguro a tafiya ka shiga masallacin angonku ka sallaci raka na guda biyu kafin ka shiga gida sunna ne sun amma ba ka iya mu yanzu a rike mu sunna ce mutum yana ɗabbaka masallaci kusa da kai in ka zo ka zamo da alwalanka ka zo kai sallah raka abi za ka samu dada sun ma'ata alƙabara sai ya zo kabari na annabi sassaran faƙala sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah ya annabi sallama assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya abata sai ya sallama annabi sassalam sannan ya sallama abubakar da mahaifin shi umar radiyallahu an gane kun ga ɗa mai tarbiyya ko عن عبد الله بن دينار رحمه, رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال daga Abdullahi dan Dinar Allah masalama yake cewa na ga Abdullahi dan Umar Allah kara musu da idan ya dawo daga bulaguro sai ya shiga masallaci me yake a masallaci na faɗa mana fa qala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu ala abi bakr assalamu ala abi wa yusalli raka'ataini sai ya sallaci kuma raka'a nawa to saura wani yanzu kuma ya fahimci cewa raka abi nan da yake yi a kabarin yake wala wannan mun ce sunnar annabi sai yake dabbakawa ta idan mutum ya dawo a bulaguro ya shiga masallacin da ke anguwarsu ya sallah raka na raka'a biyu to shi masallacin annabi sallallahu alaihi shine kusa da shi a Madina sai ya shiga ya sallah raka'a biyu ba yana zuwa ya sallah a kabarin bane bare mutum ya halasta sallah a a gurin da yake kabari ba a halasta a je makabarta a yi sallah ko a riƙe kabari gurin me gurin sallah السادس عشر نقوم شاشدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أين نمي جمعة كما إن نفد أين نجمع أين نمي البركة الخير أما كما موشين ينن da muke ma da shi muke shagaltuwa da sabon Allah wanda bai kamata ba za mu ji falalan juma'a an aus ibn aus radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga aus dan aus Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a lalle mafi falala daga cikin yinin ku shine yinin juma'a fihi khuliqa adam ciki an haka halicci annabi adam wa fihi nafkha busar kafo da za a yi ciki ne wa fihi sa'qa su ma da za a an yi busar a cikin sa ne fa akthiru alayya min as-salati fihi to ku yawaita yi min salati cikin shi fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku abun bujurowa ne gare ni wallahu alam idan ka kalla annabi ya faɗi irin tashi hankalin da zai faru cikin yinin sai ce ku yi min salati la'alla yi masa salati a wannan yini ya tseratar da kai daga wannan mi wannan tashin hankalin da zai faru za a yi busan kafo duk duniya a faɗi a suma a mutu to la'alla in kana yi wa annabi sassan salati sai ka samu saukin tashin hankalin da zai faru a wannan yini na juma'a din فقال رجل يا رسول الله wani mutumi sai ya ce ya ma'aikin Allah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta yani balit yace ta yaya za ana bujuro maka da salatin da muke gashi ka diddige shine ma'anan aramta din ai balit ka diddige ka zama sora suke lato fa qala sai annabi yace inna Allah qad harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya daga cikin abin da Allah ya haramta wa ƙasa shine naman annabawa da ya haramta a gare ta ba za ta iya ci ba an gane mu fa sauran namu mu kwana nawa ne kwana nawa ne an sa ka duk kyan fatan nan duk shafa shafan nan duk goge goge nan da mulke mulke nan kwana nawa ne ka kumbura ka fashe ka dawo suke rito wani wanda aka sa a kabari wace shekara yanzu in ka je bana ya za ka gan shi Allah za ka mutu ya aiki na gari wallah kafin ranar alkiyama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو هريرة الله قال ما سيداك يتشع النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ما في الهير ينن درانا تفودو تشكين سشين ينن جمعة فيه خلق آدم شكي أكا حلتشع النبي آدم وفيه أهبط شكي أكا جيفوش دنيا أشكي وانا ينن الله يقول نحبكم منها جميعكم وفيه تيب عليه a wannan yinin aka karbi tubarsa wa fihi mata mutuwa ma wannan yini ya mutu to kun ji wa fihi taqumu sa'a cikin sa alkiyama za ta tashi wa ma min dabbatin illa wa hiya musikha a ƙasa sai ya ce maka fil muwatta musikha da sadu babu wani wata dabba face ta kasance a wannan yinin musikha Allah alam musikha din shine wacce take cikin rauni da sinin musikha kuma ita ce wacce take mai cikin wato kururuwa wato ba ta samun nutsuwa yawmal juma'a ainin juma'a min hina tusbihu tun daga in ta waye gari hatta tatlu ash-shams har sai rana ta fito duk dabba tana cikin mi rauni da kuma mi wato dimaucewa shafaqan min as-sa'a tsoron kar wanne ne ya zama alkiyama za ta tashi illa al-jinna wal ins sai ogogi guda biyu mutane da mi aljanu su kan uzurinsu suke shi kan wani duk abin da ya shirya na lalata ma a daren juma'a zai yi shi da yinin juma'a so da ranar ne yana ga tun da ya yi wanka ya yi aski ya je juma'a ya dawo to duk wani abu na baɗalarsa da zai sai ya sa shi a wannan yini to amma kun ji duk sauran halittu cikin tsoro suke da firgici kar ya zama wannan yana alkiyama za ta saboda me duk wanda ya mutu akan wani abu akan wani abun za a tashe shi to duk suna tsoro amma mu ba mu tsoro mu je mu aikata Allah shiryar da mu. Wafi sa'atun a wannan yini na Juma'a akwai sa'a daga cikin falalainin Juma'a kenan. La yusadifu ha abdun muslim. Bawa musulmi ba zai dace da ita ba huwa yusalli yana addu'a. Yas'alullah hajatan yana roƙon Allah wata bukata illa a'tahu iyaha face Allah ya biya mishi. Ainin Juma'a akwai sa'a da musulmi ba zai dace da ita ba yana roƙon Allah wani abu face Allah ya biya masa. to anan sai na ce sa'ar za mu zo mu ji ta bayan la'asa lokacin da muke daba muke ta koka kan matsalar juna lokacin kuma ga can kofar Allah a buɗe mun ki mu je mu koka masa kun ga muna koka damuwa a kunyan da bata da magani mun kuma bar gun da maganin ta yake ko ba haka bane to kuskure ne sai ka ji sa'ar in ka ji sa'ar ka je ka keɓanta da ubangijinka ka ɗaga hannu ka ce Allah ga matsalata na rantse da Allah in ka roƙa da kyakkyawan niyya da zuciya mai tsarki ko cikin kankan da lokaci zaka ga Allah ya mi ya amsa maka to amma mutane da yawa ba su iya addu'a ba da yawa yanzu wani kamar yadda na sha faɗa mana idan yana cikin damuwa abin da yake fara zuwa kansa shine cikin babbaninsa da kawunansa da iyansa waye zai yaye masa alhali wa ya kamata ya fara zuwa ransa Allah shi ya kamata an mai yujibul mutarra idan da'a Allah ne ya kamata ya fara zuwa kanka ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam sau nawa ne aka kokarin ritsa shi matsa shi takura shi amma annabi sallallahu alaihi lokacin akwai kasashe da yankunan da ya kamata ya je nemi taimakon su amma baya yi wake fara zuwa ransa Allah sai ka ga ya fawwala lamarin sa ya mika lamarin sa zuwa ga Allah dan haka mu koyi addu'a mu koyi mika lamuran mu ga Allah in har annabi ya ce hancin takalmin ka in ya tsinke ka roki Allah ya taimake ka ka dinke shi hancin takalmi ina kuma yau baka ci da safe baka ci da rana baka ci da daddare ba ya za a yi kuma ka ka bar kofar ubangiji sai ka daga hannu ka ce ya Allah yau fa jiya da yau ban bambance ba Allah ka kawo min dauki sai kaga Allah ta'ala ya kawo maka dauki Allah ta'ala ya rufa mana asiri qala ka'ab zalika fi kulli sanatin yawm ka'ab wanda bai yahude ne musulunta sai ya ce wannan sa'ar kuwa sau ɗaya ce a shekara an gane faƙultu abu hurairu ya ce bal fi kulli juma'a sai abu hurairu masa inkari ya ce a'a wannan sa'ar kan ba wai sau ɗaya bace a shekara kowace juma'a sati ne ƙala abu hurairu ya ce faƙara ka'abu ne taura sai ka'ab ya je ɗauki a taura sai ya karanta faƙala sadakan nabi sassari sai ce annabi ya yi gaskiya kowace juma'a ce ƙala abu hurairu abu hurairu sai ya ce ثم لقيت عبد الله بن سلام sai na haɗu da Abla bin Salam shi ma bai Yahude ne da ya musulunta ko kuma Yahudawan da kansu da aka tambaye su annabi ya tambaye su man Abla bin Salam fi kun wai Abla bin Salam shi ku suka ce alimuna wa ibn alimina wa sayyiduna wa ibn sayyidina suka ce Abla bin Salam malami ne a cikin mu kuma baban sa ma malami ne to Abu Hurairah da ya haɗu da Abla bin Salam sai ya tambaye shi fa haddathtuhu yace sai in bashi labari bi majlisi ma'aka da irin zaman da muka yi da tattauna da muka yi da ka faƙala abla bin salam abla bin salam sai ya ce qad alimtu ayyata sa'atin hiya ya ce to ani na ma san wace sa'a ce a juma'ar da annabi ya ce akwai sa'a to ni na san wace sa'a ce qala abu huraira abu huraira sai ya ce fa qultu law sai nace da shi fa akhbirni biha to sanar da ni sa'a fa qala abla bin salam hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ita ce sa'ar karshe a yinin juma'a kenan bayan la'asar din juma'a kenan ko sahar karshe shi yasa ana rawaitowa daga cikin magabata a kowanne ran juma'a daga yayi la'asar sai ya sai ya alwalansa sai ya zauna ya je gurin da zai keɓance kansa sai ya zauna ya taiwa ne su sani salati yana addu'a shi za ga ku ga ba tare duniya ba amma Allah ba su wadata zuci asalin su yaro an gane fa qultu abu gode yace sai nace kaifa hiya akhiru sa'ati min yawmin juma'a ta zaka ce mi sa'ar ƙarshe ne ainihin juma'a wa qad qala rasulullah sallallahu kuma ai annabi ya ce la yusarifu abdun muslimin wa huwa yusalli bawa musulmi ba zai dace da ita ba yana sallah wa huwa yusalli yace wa tilka sa'a la yusalla fiha kuma bayan la'asar ai an hana mu mu sallar nafila a ciki kuma gashi ya ce yusalli in yanda sabai suke fahimta abu ko fa qala abdullah bin salam sai abdullah bin salam sai ya ce da shi zai warware masa wannan tunanin da yake da fahimtar tasa sai ya ce alam ya kula rasulullah sallallahu alaihi wasallam to baka ji annabi ya ce ba man jalasa majlisan duk wanda ya zauna a gurin zama yantaziru salata yana dakon sallah fa huwa fi salatin hatta yusalli to yana cikin sallah ma'ana fahimta shine idan har mutum zai yi da asar ya zauna yana jiran wannan sa'an ko yana addu'a to a cikin sallah yake qala fa qultu bala abu da yake sai nace haka ne qala huwa zaka yace to shine ma'ana wannan sa'ar ita ce bayan la'asar dab da faduwar rana duk da wasu malamai suna gawai tsakanin wannan ne zaman liman a hutuba zuwa har a shiga ne shiga sallah amma dai Allahu alam wannan shine sa'an da take sauran hadisi da ko wa an Anas radiyallahu anhu qala qala ta mujadi wa an Anas radiyallahu anhum قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياشي أكثر الصلاة علي يوم الجمعة annabi ya ce ku yawaita yi min salati ainin juma'a wa lailatal juma'a da daren juma'a daren juma'a washe yake kamawa rana alhamis kenan ko shine daren juma'a Um, faman salla alayya salatan sallallahu alaihi ashara duwan ya mun salati guda Allah zai masa goma عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو أمامة الله قال مش أداكي شو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة النبي ياتي كو يويت من صلاتي أكون يني نرانا جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة domin salatin al'ummata ana bijiro shi gare ni dukkan yinin juma'a faman kana aktharuhum al aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilata annabi sai ya ce duk wanda ya fi min salati cikin su to shi yafi kusa da ni a wato ainihin matsayi ma'ana shi zai zama kusa da ni a wajen daukaka kenan yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi salati da kake shine yake nuna yadda zaka zama mai kusa da shi an gane kuwa Allah ta'ala ya karfafe mu ya ba mu ikon ɗabbaka wannan umarni na Nabi sallallahu insha Allah nan za mu tsaya zama na gaske mu tsora Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid assalamu alaikum wa rahmatullah